أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر العقل بالهب والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ونقول مع الله تبارك وتعالى da ya ba mu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya mana muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya mana muwafaka da abin da za mu saurara Allah sa abin da za mu karanta da saurara a zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lahira alfarmar sayyidul judi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama muna cikin kitabut tahajjudi za ka za a tashi sabon babi bismillah
باب من نام أول الليل وأحيا آخره باب من نام أول الليل وأحيا آخره wannan babu yana magana akan wanda ya bacci farkon dare ya bacci farkon dare wa ahya akhirahu ya raya karshen shi da sallah ko da karatun qur'ani ko da zikiri ahya akhirahu kenan ya raya ƙarshen daren ya ce imamu salati au bi kira'atul qur'ani au bi dhikri haka al-imamu badruddin al-aini ya ce to
وقال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما نم فلما كان من آخر الليل قال قم قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان
وقال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما نم فلما كان من آخر الليل قال قم قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صدق سلمان wannan ta'aliki domin in an lura imam bukhari bai kawo isnadi ba bai kawo isnadi bai ce haddasa fulani an fulani na ji daga wane wani na karɓo daga wani duk babu isnadi to kamar da aka saba dai ta'liqatu na al-Imam al-Bukhari in an bibiye malamai sun bibiye su sun sami huska uku ce kamar da kullu ake maimaitawa in ma da Imam al-Bukhari yayi waslin abin shi can baya inda aka wuto don haka yanzu bai da bukata da kawo isnadi sai ya tafi kai tsaye kawai zuwa ga watan matanin kawai sai kawo hadisi ko kuma nan gaba zai kawo isnadin don haka yanzu sai wadatu gaban kawo isnadin ko kuma wani littafi mutabari ya kawo isnadin kama ce muslim ya rawaita da isnadin ko kuma ibnu abi shayba a cikin musannaf ya kawo ko kuma wa ko kuma wa ga sunan dai to saboda haka imam bukhari ka ji sukokin watan ta'liqatu nashi da haka sai ya ce wa qala salman li abi darda salman al-farisi ya ce ga abu darda wannan ta'aliki muktasari ne wani wani hadisi mai tsawo wanda shi Imam Bukhari zai tuzgar da shi a kitabul adabi haka muka kitabul adabi amma can gaba in aka muka je kitabul adab to za mu samu Imam Bukhari ya kawo wannan hadisin tsawo gare shi kuma ya kawo isnadin shi ga isnadin shi kuma ya kawo shi bi duli gabaki ɗayan shi ya kawo shi kitabul abdab a hadisin abi juhaifa yadda yake cewa ya fa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina salmana wa abi darda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulla inkuwanta tsakanin salman al-farisi da abu darda'i to watan abu darda'i yana bibiyar salman al-farisi ya ga yaya halayensa suke ku far'a ummu darda sai ga ummu darda mutabaddila sai ya ganta ba ba ta da kaya masu kyau haka ta yi shiga wadda take irin kamar bidi-bidi haka fa qala laha ma sha'anuki ce miye sha'anuki qalat akhuka abu darda laysa lahu hajatun fid dunya da abin da yasa kan ganta haka bidi-bidi abu darda dan uwanka shi bai da bukata a cikin duniya sai abu dardai faja'a abu dardai fasana lahu ta'aman faqal sai abu dardai ya taho sai yayi masa abinci faqala sai ya ce kul sai ce ka ci fa inni sa'im ni azumi nake kaji kala ya ce ma ana bi akilin hatta ta kula ce ni gaskiya ba zan ci ba sai ka ci fa kala sai ya ci falamma kana layl lokacin da dare ya zahaba abu darda sai abu darda ya tafi kuma yana kiyamun laili fa qala sai yace nan yace kai bacci in ji Salman al-Farisi fanama sai ya kwanta fa zahaba sannan sai ya tashi ya kuma yana kiyamun laili fa qala sai yace nan ka dai kwanta falamma kana akhiral laili lokacin da ku akhirul laili lokacin da karshen dare yayi ƙala salmanu kumi la'ana to yanzu kan ka tashi kai ta kiyamun laili kaga man nama awwalan laili wa ahya akhirahu kaga can yana ce mai ka dai baccin ka dai baccin ka amma can karshen dare sai ya ce mai kumi kumi la'ana ƙala yace fa sallaina sai muka yi sallah falam fa qala salmanu sai salmanu yace inna li rabbika alayka haqqan abinda yasa ka jina ce maka can kai bacci can kuma ka kwanta ya ce to ubangijin kana da haƙƙi a kanka wali nafsika alaika haqqa ita ma ranka tana da haƙƙi a kanka wali ahlika alaika haqqan iyalanka su ma suna da haƙƙi a kanka don haka fa aati kulli haqqin haqqa ka ba duk mai haƙƙi haƙƙi shi ka ba da haƙƙin Allah ka ba da haƙƙin jikinka shi jikin sannan kuma ka ba da haƙƙin iyalanka saboda in baka ba jiki haƙƙin shi ba zai kasa in ya kasa gaba ɗaya duk komi zai tsaya komi zai tsaya don haka ba jiki haƙƙinsa a ba Allah haƙƙinsa sannan kuma ka ba iyalanka haƙƙinsu don haka yace fa ali kullazi haqqin haqqa ka ba kowane mai haƙƙi haƙƙinsa fatan nabiyyi sallallahu ta'ala alaihi wasallam fa zakara lahu dhalika sai zo ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata mishi wannan fa qala nabiyyu sadaqa salman wannan bayanin da Salmanu ya yi gaskiya wannan da bayanin da Salmanu ya yi gaskiya kaga amma can a cikin mutanen kawai ya ce qalan nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqa Salmanu amma ba a ji asalin magana yadda take ba kaga saboda dasowa ne Imam Bukhari hadisin yana da tsawo bancin ya yanke isnadin shi kuma ya yanke farkon watan yadda kissa take to yanzu dai abinda wannan hadisi ke karantar da mu yana karantar da mu cewa yin bacci farkon dare da raya ƙarshen shi shi ma da sunna
حدثنا وليدي حدثنا شعبة حا وحدثني سليمان قال حدثنا شعبة عن أبي سهاب عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل؟ قالت كان ينام أوله ويقوم آخره ويصلي ثم يرجع إلى فراشه فإذا أذن المؤذن وزرع فإن كان به حاجة إلى صلاة وإلا توضأ وخرج
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة وحدثني سليمان قال حدثنا شعبة مو كذا بكان ابن ولد بيت حاء حول السنة قال حدثنا شعبة عن إبراهيم عن أبي إسحاق عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كان صلاة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالليل قالت كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي ثم يرجع إلى فراشه فإذا أذن المؤذن وثبع فإن كان به حاجة اغتسل وإلا توضأ وخرج وأن حديث أبو الوليد الباجي يا ذا ترجموا أبو الوليد شيني هشام بن عبد الملك الطيالسي أبو الوليد كينا بأبو الوليد الباجي أبو الوليد الطيالسي شيني هشام بن عبد الملك الطيالسي shi kuma ya ji daga shuba ya ce shuba ya zantar da mu shubatun bin hajjaj sannan shi kuma shuba sai ce kuma ha a na buko to da ya ce ha sai ce mai kaga ha awwalar sanat ya sake tahwili ma'ana riki wannan isnadin in ƙara maka wani isnadin na same shi ta wata hanya kuma daban bayan wannan hanyar حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة وحدثني سليمان توصلنا كاجونا هيا كنا ديكنا توصلنا سيتشي قال حدثنا شعبة سنن كما يتي حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود يا تقول أبي إسحاق دق أسود قال أبن ديتي سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ناكم بأم من عائشة دالة تبت قريتا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يا صلى مزا الله صلى الله عليه وسلم تكي دلدري قالت سيتتي كان ينام أوله مزا الله صلى الله عليه وسلم ينا بچي فرقن دري ويقوم آخره sannan sai ya tashi ƙarshen dare fa yusalli ya yi ta sallah ƙarshen daren zai iya yiwa sulusul laili al-akhir sulusun dare na ƙarshe in an kasa in an yi la'akari an kasa daren uku to kaga kashi na sulusi na ƙarshe zai zama akara hutu sun mai rubu ila firashihi sannan ya dawo ila firashihi duk dai cikin ƙarshen daren zuwa shimfiɗar shi ya ɗan shingida in an tuna wannan hadisi irin shi ya gabata in annabi sallallahu alaihi ya gama kiyamul layli duka to zai ɗan shingida yantazirul munadi yana jiran mai kiran sallah ya taho ya ce mashi ya rasulullahi lokacin sallah ya yi fa idza azana al mu'azzin in mai kiran sallah ya kiran sallah wa taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zabura aka ce kila kwanta wannan da zai yi bayan ya yi rakata al-fajr dan sai ba al-fajr ma mutu sannan zai rakata al-fajr sannan sai kishin gida in yi kishin gida to sannan mai kiran sallah ya taho shi bilal rabbi Allah anhu sai ce lokacin sallah ya rasulullah to sai maza Allah ya tashi irin wannan ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam kishingidar da yayi bacci na iya kama shi saboda an jima tsaye to baccin ya kama shi ko da za a zo a ce mishi lokacin sallah yayi zai tashi watan ya kimtsa kawai sai masallaci kuma ya aisha ta ce bai saki alwala har ma ta tambaye shi wata rana sai sai in ga kayan bacci ya rasulullah kuma ka tashi ka ta sama masallaci kawai ka ci gaba da sallah sai ce to ai ido na ne ke bacci amma zuciya ta ba ta bacci ido na ke bacci amma zuciya ta ba ta bacci to kaga in zuciya ba ta bacci ba za a samu rakkana ba za ka ba maganar rakkana dama maganar rakkana ce ke sai a mutum ya bacci saboda shi baccin ido zai ja baccin zuciya in zuciya ta yi bacci za ta rakkana menene ya faru ba a sani ba me ya faru ba a sani ba kaga zai iya yiwuwa wani abin da zai wani Allah ya faru ba a san ya faru ba saboda zuciya ta rakkana to amma shi wannan baccin iya kashe ido bai kai da zuciya ba kaga ba ta rakkana abin da yasa ba ta rakkana wato zuciya ce wadda take rataye da hadaratul quds ba wani lokaci wanda za a ce alaƙa ko sila ko saruwa tsakanin da habartun kursi ya dauki ko da da kyaftawa ne ko da da kyaftawa ne saboda tsananin kusancin maza Allah sallallahu ta'ala da sallama da Allah tabaraka wa ta'ala
in ka halittun ta shi ne umarmina aisha ta ce fa'in ka na bihi hajjatun irtisala in yana da wata bukata kamar ya samu da iyalin shi to irtisala sai wanka wa illa in ka babu tawadda'a ita sai yi alwallawa kare da sai ya fita kaga ita kanta alwallar ba ko da yaushe ne abbayyanta ba wasu lokutan sai ya yi alwalla ya ita masallacin daga baccin wani lokaci kuma ba zai yi alwallar ba daga baccin to sai wasu suka ce to menene dalili da ya sa aka ce to ai ba mamaki lokacin da ya alwalla akwai bukatar ya alwallar lokacin da bai yi alwallar ba ba baccin ya sa ya yi alwallar tunda ba bacci kaɗai ke wurin alwallar ba don haka alwallar da ya yi lokacin da aka rubuto ya alwallar to ba wai baccin yasa ba wataƙila dai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya san menene yasa ya alwala ko ba kawai an yi ta mujarradin kawai ta abudi ne yana da alwala kuma ya sake mata alwala sallallahu alaihi wasallam dai kenan ko kuma a'a da sannan kuma wancan bangare ya tashi daga baccin ya tafi a yi sallah bai yi alwala shi kuma yana da yawa don haka a wani wuri sai da malamai suke maganganu wajen haɗawa to can na an ce yana alwallar nan kuma an ce bai alwallar to me fuska to shine suke wannan bayanin kada a ɗauka inda ya yi alwallar baccin ne ya sa alwallar baccin wani
باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره باب قيام النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالليل في رمضان وغيره إمام البخاري يا أكد wannan babi yace babin qiyamul layli na annabi sallallahu alaihi wasallam a ramadan ya annabi yake qiyamul layli a ramadan wa ghairihi da wani ramadan ma ramadan da wani ramadan duk ya annabi sallallahu alaihi wasallam yake raya da ran ya yake qiyamul layli
حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سعيد بن ابي سعيد البقري عن ابي سلمه بن عبد الرحمن انه اخبره انه سال عائشه رضي الله عنها كيف كانت صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشره ركعه يصلي أربعا فلا تسل عن غسلهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسل عن غسلهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي الله wannan hadisi Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi ya zantar da mu qala yace akhbarana Malik yace Imam Malik ya zantar da mu an Sa'id ibn Abi Sa'id ya karbo daga Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Salama ibn Abdurrahman ya karbo daga Abi Salama ibn Abdurrahman ibn Auf annahu sa'ala Aisha radiyallahu ta'ala anha hakika ya tambayi ummu Aisha da Allah tabbata gare ta kaifa kanat salatu rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam fi ramadan yaya sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta zama a cikin Ramadan fa qalat sai ta ce ma kana rasulullah kaga nan ana tambayar ta akan yadda manzo Allah yake kiyamul layl a Ramadan ita tambaya Ramadan kadai take magana to amma bari a ji amsar da ummi Aisha ta bayar sai ta ce watan fa qalat sai ta ce ma kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'atan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba karawa ba cikin Ramadana ko wajen Ramadana sama da raka'a 11 kaga wannan amsa ba ta takaitu a Ramadana kadai ba sai ta ce ai da Ramadana da wajen Ramadana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba karawa ba bisa ga raka'a 11 yusalli arba'a to sai za ta yi bayanin yadda ma yake yadda ya kakkasa raka'o'i guda hudu guda goma sha ɗaya ɗin ta ce yusalli arba'an farko dai zai yi sallah na fila raka'a hudu amma fala ta sal an husni hinna wa ɗolihim kada ka tambayi kyan raka'o'in kada ka tambayi tsawon raka'o'in fala ta sal ne ya ka ce wala ta sal sal da is'al eh ma'ana ma'anar su daya wala tasal an husnihi da kada ka tambayi kyan rako'in kyan su ya isa tsawon rako'in ya isa domin ana iya cinye bakara a raka'a guda har a shiga cikin ali imrana kaga watan tsawon rako'in kenan to in yi hudu irin wa'annan masu kyau da tsawo to sai sallama don haka abu hanifa ya kafa hujja da wannan hadisi cewa lallai sallolin dare hurhudu mutum zai riƙe yana yana sallama ba biyu ba shi a wajen shi kuma da wannan hadisi wanda suka ce kuma imam malik shi ya ce a'a duk raka'a biyu dai ai sallama duk raka'a biyu ai sallama bai halatta mutum ya raka'a biyu ya raka'a hudu ba farilla bace jere nafila sannan ya sallama to shine sai suka ce sai wannan hadisi ya zama hujjatun alaman an kara zalika hujja ne a bisa wanda ya musanci wancan thumma yusalli arba'an sannan sai ya sake wasu hudu kaji takwas kenan su ma irin waɗancan ne fala tasal an husnihin wa tulihin kada ka tambayi kyansu kada ka tambayi tsawon su rak'o'i ma'ana kyansu ya isa rak kuma tsawon rak'o'in ya isa thumma yusalli thalathan sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raka'a uku kaji hudu ga hudu takwas ga uku sha daya kaji sha daya inda ta bayani sun cika qalat aisha sai aisha ta ce fa qultu sai na ce ya rasulullah atanamu qabla an tutira kana bacci atana mu kana bace qabla an tutira gabanin baka yi wuturi ba faqal sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma sai daga bayan ga ka tashi sai ce ya rasul ya Aisha ya ke Aisha inna aynayya tanamani wal alamu qalbi ai zu idanuna ne suke bacci amma zuciyata ba ta bacci don haka in Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga bayan wasu na filfili bayan yayi bacci to abinda zai warware alwalla saboda bacci shi maki sallallahu ta'ala sallam ba a halicci wannan gare shi ba ɗabi'a ta kowane ɗan adam in idon shi ya yi bacci idon shi ya ruhe to wannan laƙeƙe da zuciya ita ma sai ta rafkana don haka yanzu zuciya ba ta san inda take ba ba ta san wani tunani take ba saboda magana sun haɗe yake amma na annabi sallallahu ta'ala sallam iyakar tasirin baccin nan ga idanu zuciyar faɗake take saboda tsannin ta'allukinta da hadratul kursi don ko da yaushe ana iya yin a isaukar da wahayi ko wahayin ya zamo a wartsake ba bacci ba ko ya zamo a cikin bacci shi ma saboda ru'iyar anbiya shi ma wahayi ne ru'iyar anbiya wahayi ne ai saboda yana wahayin ne annabi ibrahim alaihi salam ya daina yanka annabi Ismailu ya ce na gani a cikin bacci ina yanka fanzur ma za ta ra haika ya ce ya abaci falma tumar sai ta jiru ne insha Allah ka gama tumar ba abin da ka gani ba abin da aka baka umarni ka kenan wahayi ne if'al ma tumar ka aikata abin da aka baka umarni to saboda haka tunda zukatan annabawa ga yadda suke ta'allake suka da hadarsul kursi za ka ba za su yi bacci ba su zukatan ɗarfata aini oka
حدثنا محمد بن المصنع حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال خبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم ينعم في شيء من صلاه الليل جالسا حتى اذا كبر حتى إذا كبر عرف جالسا فإذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهن ثم ركع
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا فإذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهن ثم ركع wanda ka mu shiga wannan hadisi wancan hadisin dai in an tuna za a ji duk dai da an yi bayanin shi satin da ya wuce bambanci tsakanin abin da aka ruwaito na nafilfilin annabi sallallahu alaihi wasallam da daddare wani wuri a ce raka'a goma sha uku wani wuri a ce raka'a goma sha ɗaya ban da raka'a tayin fajiri ko kuma ko kuma tara ko kuma bakwai ko kuma raka'a goma sha uku ban da raka'a tayin fajiri to duka riwayoyi ne waɗanda suke da saɓani da juna kuma mun ji irin abinda malamai suka yi magana a kai nan inda aka ce sha uku to kina wanda ya ce sha uku ya haɗa dudda rakatai alfajir ya haɗa da rakatai alfajir ya haɗa da rakatai alfajir raka'a biyu an haɗa da raka'a goma sha ɗaya zai zama raka'a goma sha watan uku sannan kuma waɗanda suka ce raka'a goma sha uku banda banda rak'atai al-fajr rak'a goma sha uku banda rak'atai al-fajr to ya za a hada rak'a goma sha uku banda rak'atai al-fajr a hada ta kuma da rak'a goma sha ɗaya za su yi aka ce abinda inda za su haɗu tana yi wa mariwaicin wannan ya hada da watan nafila ta bayan isha'i annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi rak'a biyu bayan isha'i to in an lissaho da biyun bayan isha'i da sha ɗaya na cikin dare nawa kenan sha uku kaga sha dalil ce sha uku ban da rakata alfajir in haɗa da rakata alfajir ya zama sha biyar kenan to duka da yan wancan satin an yi bayani da maganganu a kai wannan kuma sai ce haddasa muhammadu bin musanna muhammadu bin musanna ya zantar da mu in ji imamul bukhari kala ya ce haddasa na yahya ibn sa'id يحيى بن سعيد يا ذا تدمو واتشين القطار يحيى بن سعيد القطار يا ذا تدمو عن هشام يا كربودك هشام بن عروة هشام بن عروة قال أخبرني أبي إتي بابانا يا بان لباري أن عائشة رضي الله تعالى عنها يا كربودك أم من عائشة دالة بتغريت قالت تاج ما رأيت النبي صلى الله تعالى وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi karatu ba ma'ana lokacin tsayuwa dama lokacin tsayuwa ake karatu ban taba ganin shi jalisan a zaune ba min salatul layl cikin sallar dare yana karatu ma'ana lokacin da ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a zaune ba hatta idza kaga sallolin shi na bidda shi na dare mun dai ji can baya hadisan baya kusa ti biyu ne kusa ti ɗaya ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin dadewa tsaye hatta ta tafattara kadama ko har kawahunsa ta tafattara ko hattan fataha kadama har kawahunsa su kukumbure ko su tsatsage saboda yawan tsayuwa sallallahu ta'ala alaihi wasallam to kaji halinsa kenan kafin shekaru su tura ta ce hatta iza kabir har sai da ya tsufa ma'ana manyanci shekaru sun tura ƙara jalisa sai in gaina sallah a zaune ma'ana yana karatun sallah a zaune da an ce ƙara jalisan to yana sallah ne a zaune eh ma'ana yana sallah ne a zaune dama ka san wurin da ake karatu a sallah mahallul qira'ati fi salati alkiyam lokacin tsayuwa don haka in an ce ana karatu zaune ma'ana ana sallar zaune shi ne ma'ana fa'iza baki alaihi min surati salasuna au arba'un aya idan ya zamo saura aya talatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruku kaji ko aya arba'in ya ruku aya arba'in shi ne abinda ashaura ana gab da za a yi ruku amma aya arba'in kama fakar abun da sai manzo Allah ya tashi ya karanto aya 40 ya tsufa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yayi sallah ya dade zaune sai saura aya 40 sai tashi yayi su a tsaye Allahu akbar yayi aya 40 din a tsaye saboda tsuhar ayoyin surorin da sauransu waɗancan duk ya janye su a zaune kaga aya 40 din da mai kokarin yanzu ka gani yayi kokari ya karanta aya 40 tsaye don haka yayi kokari to su ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake in yayi dab da ruku sai ya tashi ya yi su sallallahu ta'ala alaihi wasallam qama fa qara'ahunna summa raka'a sannan sai ya ruku sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam
باب وقت الظهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار
باب فضل الظهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار wannan babu yana magana ji Imam Bukhari na fadalan yin alwala da daddare mutum ya zaina da alwala da daddare wannan hari da yin alwala da rana da kaje kayo boli to kai kokari kai alwala in ka je kai bayan gida kai kokari in kai to kai alwala ko baka komi ko ba sallar za ka yi ba ko ba ta da ana so a yi sallar ya yi alwala wani sahabi shi ya rike Allah ya daga darka shi bai taba alwala ba bai yi wata nafila ba da duk yin alwala sai ya nafila bayan alwala to don haka nan haka ma da daddare kaga in rayuwarka ta ci gaba haka shikenan ka saba kullum kana cikin alwallah kuma alwallar nan tsarki ce ta kiyaye jikinka ta kiyaye ruhinka ta kiyaye jiki tsarki ce na jiki tsarki ce na ruhi ita alwallah domin za ta kare ka daga wasu abubuwa waɗanda suke marasa kyau saboda haka fadalar da ke ciki ita imam bukhari ya yi mababi ya ce babin fadalar yin alwallah da daddare wannan hari da rana wa fadlis salati ba'da al-wudu'i da kuma falalayyin sallah bayan an yi alwala bil layli da daddare in kai alwala to sai kai nafila ko raka abinci wannan hari shi ma in kai alwala in kai alwala da rana sai kai nafila ko da raka abinci to falalan da ke ciki shi yake magana to حدثنا إسحاق بن سعيد حدثنا أبو سعد عن أبي هلال عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته بالإطلاق فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجاك فيه الإله أتظهر ظهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الظهور ما كتب لي أن أصلي قال أبو عبد الله دبر عليك الحريم كحريم
حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجى إني أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي وأن الحديث إسحاق بن نصر هذا تدم الإمام البخاري قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة هذا تدم وأن أبي حيان يا كربو أبي حيان أن أبي زرعة شيكما يا كربو أبي زرعة ya karbo daga abi zur'a abu hayyan ya karbo daga abu zur'a ismuhu harim ibn jarir ibn abdullah al-bajali harim ne dan abi abdullah harim ibn jarir ibn abi abdullah al-bajali jika ne da abu abdullah al-bajali ai abu abdullah al-bajali abdullah al-bajali shi sahabi ne na'am to jikan sa ne shine zur'a an abi zur'a daga abi zur'a an abi hurairah radiyallahu an ya karbo daga abi abi hurairah sai da Allah tabbata gare shi annan nabiy sallallahu anhu radiyallahu ta'ala anhu da Allah tabbata gare shi annan nabiy sallallahu ta'ala alaihi wasallam qala li bilal eh sai abu hurairah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa bilal inda salatul fajr lokacin da aka yi sallah asuba sai ce ya bilal ya kai bilal haddisni bi arja amali amiltu fil islam ba ni labari zantar da ni aikin da kafi kauna amiltu bil islam wanda ka ka fi kaunar samun lada ubangiji tabaraka wa ta'ala wajen shi fil islam cikin musulunci kam rayuwarka a musulunci kam fa inni sami'tu daffana alayka bayna yadayya fil janna yace domin ina jin ƙarar takalminka gaba gare ni a cikin aljanna kaman kana zagi eh kaman kana zagi kaga mai shiga gaban sarki din nan ai ba ya sarkin bane a yana ma sarki zagi ne eh don haka shigar da ya bayyana samun shi bayyana alai to kaman mai zagi ne ai ko zagi ko makusancin sarki ne to makusancin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ai babba ne wanda ba irin shi to da haka manzo Allah ke tambaya shin wai bilal ba ni labari menene kike aikata wani aiki ne ka fi kwaɗayin lajarsa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala domin ina jin ƙarar takalmin ka bayyana ya danye gaba gare ni fil jannati a aljanna qala sai bilal ya ce ma amiltu amalan arja'in di ba wani aiki da na aikata wanda na fi kaunan lada in di guna anni lam atatahhar tuhuran ban yi alwalla ba alwalla fi sa'ati laylin a cikin wani lokaci na dare aw naharin ko kuma yini illa sallaitu bidhalika dhuhur sai na yi sallah da wannan alwalla sai na bilal yace manzo Allah bai taba yin alwalla da rana ko da daddare ba face yayi yayi nafila da wannan alwalla sai yayi nafila da wannan alwallar ko da daddare ne ko da rana ne ma kuti ma kuti bali an usalliya gwargwadon abin da aka rubuta mani aka kaddara man in sallata zan sallata kaga bai haddade ba ya ce raka'a kaza ko raka'a kaza a gwargwadon abin da aka rubuta in yi na sallah in an in nayi alwala da rana zan yi in nayi alwala da daddare zan yi kaga bai taba yin alwala ba sai yayi nafila da wannan alwala wannan ya saba mishi yayin annabi zagi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama gashi manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ina jin daffa watan qaran na alaika takalmi to shine imamu bukhari sai ya fassara yace daffa din nan manarsa ana nufin watan qaran takalmi qaran takalmi to wannan kaga fadala ce mai girma to haka imamu bukhari ya aka da wannan babi akan cewa lallai mutum ya zama cikin alwala ko da yaushe ko da rana ko da daddare ka zama mai alwala ko da yaushe fadalar tana da girma kuma ƙari akan yin alwallat in an yi alwallat to a samu a yi nafila ko da raka'a biyu ne da wannan alwallat sannan a riƙe ta in aka tabbatar da ta warware kuma a sake ko halin tafiya ake in aka riƙe haka ana ƙara samun safa'i watan na ruhi ana samun safa'i kuma na zahiri sallallahu ta'ala alaihi wa sallama lokaci yayi za mu kaya nan kuma a shugabanni masu girma shugaba mai girma za su tafi yanzu saboda haka za mu yi musu uzuri saboda hanya sai a yi addu'a bangiji Allah ya kai su lafiya muna godiya da wannan ziyara Allah ya karba wannan hidima da aka yi ga hadarar maulanmu shekhu ahmad tijani radiyallahu tabaraka wata'ala anhu da ƙara da yan uwa da aka yi a cikin shi tijani Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara girma da taraki a hadar shi tijani radiyallahu tabaraka wata'ala anhu da hadarar maulana shi Ibrahim radiyallahu tabaraka wata'ala anhu mu ubangiji Allah ya tabbatar da dukkan abin da aka samu a babbar hadara ta sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama saboda haka za mu karanta fatiha daya salatul fatihi uku mu karanta musu ubangiji Allah kai su lafiya Allah kai su lafiya alfarma sayyidul wujud sallallahu ta'ala alaihi wasallam fatiha daya salatul fatihi uku اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والخاتم أجل أسرع المستقيم على عليها بأبديه والدار العظيم آت الكرسي للإله الله لا إله إلا هو كرسي السماوات والأرض العظيم الله لا إله
فلاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار saboda haka za mu ba shi shi sai cika mana da addu'a kuma in akwai wani jawabi da za a yi mana duka sai a hada alhamdulillah آمين آمين آمين آمين آمين آمين
Allah